لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Imam Bukhari domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Kitabut Tauhid a wannan majalisin namu mai taken tauhidi shine asalin addini a yau muna tara ga watan jumadal akhira hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafin mai albarka kahin mu ci gaba akwai dan tunatarwa akan wannan littafin da aka raba a satin da ya gabata akwai wani bawan Allah ya bada a karo littafan kenan insha Allah sati mai zuwa normalan mun yi komandan su daga Nigeria ta wasu iso ba da wanga satin kun same su wanda ba samu sun samu kenan sati mai zuwa insha Allah wanda ba samu ba za su samu insha Allah kamin wannan wanda ba su da su zamna kusan wanda suke da wanda suke littafi su zamna kusan wanda ba su da ko tunda mai nema shike shike nema ko mai bukata shike nema ko wanda ba ya da ya zauna kusan wanda yake da na ba sha Allah jayyid to za mu tashi in bi kuma ta ba muna a cikin babu bayani babu bayani fadlit tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub babu mai bayani akan falalar tauhidi da kuma abin da yake kankarewa mutun na na zunubai za mu tashi a cikin fihi masail ko a cikin wannan darasin akwai matsaloli ma'ana fa'idodin da za mu samu a cikin darasin da ya gabata malin ya ce al'ula falala ta farko sa'atu fadlillahi wancan karatun a cikinsa mun gane yalwar falala ta Allah maɗaukakin sarki mai ake nufi da yalwar falala ta Allah shi ne ‘yan shekaru ƙalilan ne za ka yi a kan tauhidi amma kuma in ya saka aljanna rayuwa ce hal abada an gane falalar ka yi rayuwa arba'in talatin cikin ka kai ƙarshe ɗari ka mutu amma dalilin tauhidin sai Allah ya sanya ka a cikin aljanna ka dawwama shekaru dubu malala gashi rago asaniya na biyu kasratu sawabit tauhidi inda Allah wancan darasin yana nuna muna yawan lada da sakamako na tauhidi a wajen Allah maɗaukakin sarki الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب na uku kuma yana nuna muna tare da larar da mutum zai samu kuma za a kankare masa zunubai arabi'a na hudu tafsirul ayati lati fi suratul an'am mun samu fa'ida ta fassarar ayar da take a cikin suratul an'am wacce ce ayar alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun nan malam bai kawo gaba ɗayan ayar ba wanda suka yi imani ba su cako da imanin nasu da shirka ba to wannan za su samu kwanciyar hankali tun a nan duniya sannan kuma a su ne shiryayyu shi mahimmancin tauhidi in kana da shi tun a duniya za ka zamna lahiya lau amma in dai har kai mushiriki ne to kullum cikin tashin hankali kake yanzu misali mu ɗoka musulmin da yake tsahi yanzu shi kullum tunaninsa shi ma ana nan za a yi miki tsahi da ya zo masallaci ya ga takalmi guda babu ko an sake mishi takalmi sai ce kenan an ɗauke takalmi ya da a yi tsahi da su daga wannan ranar ya bar masallaci wannan zan ce ni ganau ne ba jiyo ba wani bawan Allah yana daga cikin 'yan sarki 'yan sarakai ya sha ma neman sarauta bai samu ba masallaci guda yake sallah masallacin mai ke sallah ko da yaushe to ran nan sai aka yi rashin sa'a ya hito bai ga takalmi ba daga ran nan sai muka ji a gari ai ya ce makiya ne suka ɗauke mishi takalmi don su mishi sihiri don su mishi tsahi to kun ga in ba dan shi mushrikin bane da zai sa aransa haka nan yanzu ni da Allah dan wani ya dauke min takalmi sai in sa kai na tsahi ne za a yi da su sai ce mai yawa wani dibgagge ne ko wani tuzuru ne tuzurunci ya yawa ya zo ya sa takalmi guda biyu ko ya sa nawa ya tsaye da su alhamisa na biyar ta'ammulul khamsin lawati fi hadisi ubada lura da abubuwa guda biyar wanda suke a cikin hadisin ubada wanda manzo Allah ya zano abubuwa guda nawa guda biyar cewa duk wanda ya shaida da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida da Isa bawan Allah ne manzon Allah ne sannan kuma aljanna gaskiya ce wuta mece ce gaskiya ce wannan su ne abuwa guda biyar kenan mun samu fa'idar su na cewa wa'annan su ne mabudi na tauhidi don me yasa aka kawo annabi isa a ciki da akwai wanda suke tsammanin Allah ne ko kuma dan Allah ne shi yasa aka kawo shi as-sadisa na shidda annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith itbam idan ka hada tsakanin wannan hadisin na ubada da hadisi na na itban wa ma ba'dahu da abin da yake bayansa tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illa Allah zai bayyana a gare ka ma'anan fadin la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata'ul maghrurina kuma zai bayyana a gare ka kuskuren rudaddu mi maliki ni da rudaddu wanda suka doka ita la ilaha illa Allah kawai ai ta hodi ne hodi ne da baki shikenan ko kuma ƙudurtawa ne shi kenan babu aiki mi ya kai yawan rudaddu a wannan lokacin kaga mutum na la'ilaha illallah ilaha illallah amma ka tambaye shi ma ma'anar la'ilaha illallah kin bai sani ba as-sabi'atu na bakwai at-tanbihu lisharti alladhi fi hadith itba mun samu fadakarwa game da hadisin da yake a cikin me yake da suna sharadin da yake a cikin hadisin itba me sharadin da aka kawo a cikin hadithin itban yawwa a'a yabtagi bizalika wajh Allah ai kun ga sai da aka zano abubuwan yayi imani da Allah da yayi imani da manzon Allah yayi imani da annabi Isa a babbawan Allah ne yayi imani da aljanna yayi imani da wuta Allah zai sa shi aljanna amma da sharadin alama kana alaihi min al'amali ko wanda shine kenan ko kuma yabtagi bizalika wajh Allah yana neman yardan Allah da wannan kenan wannan sai ke nuna muna ashe wannan ayyukan gaba ɗaya ko ka yi su in babu niyya aikin banza ne dama duk aikin da za ka sharaɗi guda biyu ake so al'amalu la tukbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'a babu aikin da Allah zai karɓa sai ya cika sharuɗa guda biyu na farko ayi dan shi na biyu kuma ayi yanda manzon Allah ya karanta asamina na takwas kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah kasancewar hatta annabawa ma suna da buƙatar lokaci zuwa lokaci a rika faɗakar da su falala ta la ilaha illallah ina ishara ne zuwa ga hadishin hadishin Musa ko annabi Musa wanda muka ce bai inganta ba at-tasi'a na tara at-tanbihu li rujhaniha bi jami'il makhluqat faɗakarwa game da cewa la ilaha illallah kinnan ta rinjayi tana rinjayar gaba ɗayan halittu ma anna kathiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu tare da cewa da yawa daga cikin masu hudin la'ilaha illallah nan za a zo a ranar alkiyama kun ma'aunin nasu ya yi sakwai ya ƙi yin nauyi nima da yake nuhi ya ce a hadisin da makaranta a can manzo Allah ya ce da an aza la'ilaha illallah a kan mi gehe yawwa gehe na ma'auni dukkan gaba ɗayan halittu a aza su a gehe na ma'auni da mi zai rinjaye la'ilaha illallah to sai malam ya ce duk nauyin la'ilaha illallah amma akwai wanda za su zo a ranar alkiyama suna faɗin la'ilaha illallah kin kuma sai a zo ma'aunin nasu ya yi sakwai bai nauyi ba me yake nuni la'ilaha illallah ba ta yi aikin ta ba don mi don ba a cika mi ba ba a cika sharuɗanta ba wannan shi ne kenan al'ashira na goma annasu ala annal aradina sab'un kasamawat dalili akan cewa kasai bakwai ne kamar yadda sammai su ma guda nawa ne guda bakwai ne ƙasa guda bakwai ne haka sama ma guda bakwai in ma baka yarda da wannan ba Allah ya ce Allahu Allahu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna yana sai nuna su ma ƙasai guda bakwai ne wannan shi ne kenan al-hadiyatu ashara abinda yasa ko da shi saka shi a al-Qur'ani ƙasa kawai ake cewa ba a cewa guda bakwai saman ita aka yi yawan faɗin guda bakwai don saboda mu wadda muka sani ita ce ta nawa ta farkon ita muka sani ita muke gani kun ba a taɓa ba mu labarin an yi wani abu a sama ta biyu a ƙasa ta biyu ba amma an sha ba mu labarin an yi wani abu a sama ta ɗai an yi wani abu a ta biyu an yi wani abu a ta uku ko ba ku san wannan hadisin ba wannan shi ne kenan to shi yasa so da yawa sai a ce ƙasa don ita guda kuka sani amma guda bakwai ne su ma sai malai ce alhadiyar ta ashara na goma sha ɗai an na lahunna umaran kasancewar ƙasa ko kuma ƙasa da sama suna da masu rayuwa a ciki masu rayuwa a cikin ƙasa 'yan adam aljannu da dabbobi masu rayuwa a sama mala'iku da kuma sauran abubuwan da allah ɗaya san su asaniya ta ashara na goma sha biyu isbatus sifati a cikin wannan karatun mun samu tabbacin tabbatar da siffofin Allah maɗaukakin sarki khilafan lil ash'ariyya sabanin ash'ariyawa akwai su mutane da ake cewa ash'ariyawa mafi yawancin su zaka same su a cikin ɗan ɗariku da sufaye su aqidar su duk wata siffa in aka faɗi in dai dan adam na da ita to ba su tabbatar ma Allah ita yanzu a cikin nan a cikin wannan hadisin mun ji an ambaci huska ko an ambaci huskar Allah maɗaukakin sarki a ina ne aka ambace ta yau ibtiga a wacce Allah mutum yayi dan neman dan neman huskar Allah madaukakin sarki dan neman yardan Allah madaukakin sarki kina anan an tabbatar da Allah yana da me yana da huska to su ash'ariya in suka zo sai su kore wannan suke ba huska ba ake ne kaza ake ne misali inda Allah madaukakin sarki ce yana sabkowa a ƙasa a sama ta farko a kowanne ƙarshen dare yana sabkowa da kansa ana gane ke ko sai su ce a'a ba Allah ke sabkowa ba rahamarsa ke sabkowa to kun gona duka tawili ne su ne idan ka karanta qawaidi zaka yi ana sami'un bila sam'in basirun bila basarin mai ji amma ba da ji ba mai gani amma ba wai kai ka karamba ni kai dai Allah yake yana ji tsaya a yana ji kin ana ga da ke ko shi al'amari na siffofin Allah yanda ake so shine yanda kaga abun ka bar shi a haka kada kai dogon turanci tunda baka gan shi ba ko ka bar shi yanda abun yake shine dangane da siffar siffar Allah madaukin sarki sun mutane guda uku ne akwai al-mu'attila su ne masu kore siffar Allah masu kore wasu daga cikin siffofin Allah misali inda Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim sai suka ce a ba hannun Allah yake nihi ba kaza kaza ku bari yanda Allah ya ga abin na gaba akwai mai kira suna al-mujassima su ne wanda yin aka faɗi wata siffa ta Allah sai su ce ga yadda siffar take an ce Allah yana ji yana gani sai ce yanda ku kuke ji haka Allah yake ji yadda kuke gani irin ganin ku irin ganin wa to kun ga sun sun siffanta Allah da me ɗayan adam ko kuma su siffanta ga yanda ganin yake ko ga yanda zakuwar take su ne ake cewa almujassima na uku su ne ahlus sunna su kuma su ne suke tsaka tsakiya in Allah ya ce ga siffar sai su ga yanda take ba za su yi tawili ba kuma ba za su kore ba shine al-imamu ibn al-qayyim yana da wani waƙe da yayi yake cewa لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بعابد نصراني kaga dan yaro sai da kada kai shi waka ya samu ma kenan ko wannan shi ne kenan al-imam ibn qayyim yana yana gayin nau'in wannan mutanen ne guda biyu mujassima kun ji ya ce me yake da suna su ne masu masu siffanta Allah yace to wa'annan to gumki suke bauta ma ba Allah ba haka kuma mu'attila su ne ash'ariyan da muka faɗi yace su kuma wa'annan son zuciya suke bauta ma domin suna kore abin da ce mu za mu tsaya tsaka-tsakiya mu tabbatar da abin da Allah ya tabbatar mu kore abin da Allah ya kore a takaice wannan babi ne mai faɗi sosai a cikin babin tauhidi kuma yana da muhimmanci sosai ka sani don wannan zai taimaka maka in kana karatun irin littattafan su domin suna littattafai masu yawa misali irin su kawa'idi in ka karanta ka gaba za ka tasirantu da wannan aƙidar ba da wasu daga cikin littattafan su الثالثة عشرة نقوم شاءك أنك إذا عرفت حديث أنس كسن تيور إذا كسن حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتبان za ka gane da cewa faɗin manzon Allah a cikin hadisin itiban fa inna Allah harrama alal nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah annahu tarku shirk in ka gane wannan hadisin za ka gane abinda manzon Allah yake nuhi da in mutum ya faɗi wannan dan Allah shine yana nuhin kaman barin shirka laisa qaulaha bil lisani wai ba faɗin ta da baki ba kawai ma'ana wannan hadisi ya nuna muna ba faɗin la ilaha illallah ga baki ba kawai ne ake lura da shi hatta aiki ma ana me ana lura da shi kenan kana la ilaha illallah kana la amma kana bautar shehu ko kana ma shehu sujada to sai mu ce wannan la ilaha illallah banza ce a banza shaki a mota arabi'ata ashara na goma sha uku ta'ammulil jam'a baina kauni isa wa muhammadin abdillahi wa rasulihi lura da jam'i ma'ana hadawar da aka yi ta kasancewar ta tsakanin kasancewar isa da muhammad dukkaninsu bayan allah ne kuma manzannin allah ne kenan ba abotar annabi isa ba abotar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam balantana wani sakayanka mota alkhamisatu ashara na goma sha biyar ma'arifatu ikhtisasi isa bi kaunihi kalimat allah sanin cewa annabi isa ya keɓantu da kasancewarsa kalima ce ta allah wannan kuma magana tana daga cikin magungunan da kiristoci suke karanta alkur'ani sai su ma mutane bayani kwanan nan dokta ya turo min yana nan zamne ya turo min wata bidiyo ta wasu kiristoci masu wa'azi da qur'ani ana gane da kyau ko su karanto ayoyi inda ayoyin da Allah yake yaba annabi Isa ko ayoyin da ke nuna falalar annabi Isa su tafassara wa mutane to kun ji Isa ko alkur'ani shine Allah ana qul huwallahu su karanta suka juye ta amma ba su karanta ta duka ba dan da sun karanta ta duka to da kare su ta bayyana wannan shine kenan babban kalubale ne uwa wallahi mu tashi mu san fasara alqur'ani in ba shi ba za a rudar da mu a rikitar da mu musulunci baya yi sai da karatu to suna suna cewa Allah ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam kun ji Allah da kansa ma ya ce kalmar sace ya jewa ma maryam kenan wannan yana nuna Allah shine uban annabi Isa masu cewa annabi Isa dan Allah ne suka ce babu wanda ke da wannan falalar saiwa sai annabi isa kuma alkur'ani haka ne babu wanda aka ce kalmar allah ce saiwa sai annabi isa to wannan shi ke nuna ya fi kowa falala a ba shi ke nuna haka ba domin haka ne sai mu ce to in haka ne to ai sauran 'yan adam ma sun yi wannan falala domin allah ya ce ma annabi adam ya ce ma iblis lokacin da ya ƙi sujada ga annabi adam ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yasa me yasa kake yin sujada ga abin da na halitta da hannuna da abin da yake aikin ka ne da abin da yake maganar ka ne wanne yake muhimmanci a ku ba ni amsa aikin ka mana aiki shi yake muhimmanci hata a shari'a abin da yake aiki shi a gabatarwa abin da yake magana ma'ana a wajen in za a kamanta yadda ya kamata a yi kenan wannan sai ke nuna ba wata falala bace da za a iya kai shi a matsayi na Allah ko a matsayi na ɗan Allah wanda shi ne kenan malai ce asalisa ta ashara na goma sha shida ma'arifatu kaunihi ruhan minhu sanin cewa annabi isa ruhi ne daga Allah mun mayar da wannan shubhar ko akan cewa dan an ce ruhi ne daga Allah ba shi ke nuna wani kayan gabas ba domin mu ma gaba ɗaya mumine ne ruhi ne daga Allah sun mayur sabu ilaihi malaku as-sabi'ata ashara ma'arifatu fadlil imani bil jannati wan nar sanin falala ta imani da aljanna da wuta as-salisata as-saminata ashara ma'arifatu qawlihi sanin fadin sa ma'ana fadin manzon Allah alama kana min al-amali ma'ana za a sa mutum aljanna ne bayan yayi tauhidi daidai gurgurdan aikin sa at-tasi'ata ashara ma'arifatu anna al-mizana lahu kiffatan sanin cewa ma'auni na al-qiyama yana da bangare guda biyu yana da baki guda biyu al'ishiruna ma'arifatu zikirin wace sanin ambaton huska ma'ana mun san da cewa yana daga cikin siffar Allah madaukakin sarki yana da huska amma ya huskar take wannan ba mu da ta cewa a kai domin ba mu gani ba nan muka zo ƙarshen wancan babin da fa'idun da ya kumsa sai mu zo ga babi na gaba babu man haƙaƙa tauhida dakalar jannata bi gairi hisab babu mai bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba abinda ake ni ba tare da hisabi ba shi kawai da an tashi tashin alkiyama shi ya masa inda yake ana gane da kyau ko tun a cikin kabari su an nuna musu ga inda suke kuma an je alkiyama babu wani hisabi da za a yi kawai su marhaba ne aljanna direct in ji turawa ko wa kaulillahi ta'ala da kun faɗin Allah maɗaukaki inna ibrahim lallai annabi ibrahim kana ummatan ai kana imaman lil khairi kana ummatan ai kana imaman lallai annabi ibrahim ya kasance jagora ne abun koyi ne domin abin da ake cewa al-imam shine abin da ake koyi da shi ma'ana jagora ne abun koyi ne ga al'umma qanitan lillah ya kasance qanitan ay ta'ian ya kasance mai biyayya ne ga Allah madaukaki hanifan kuma a tsaye yake akan addini baya karkacewa walam yakun minal mushrikin kun bai kasance daga cikin mushrikai ba wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun a cikin siffar mutanen kirki Allah ya ce su ne wanda game da ubangijinsu ba sami ba sa shirka ba sa hada sa da komai a cikin bauta shi kadai shike bauta ma wa an husayn ibn abdurrahman qala kuntu inda sa'id ibn jubair wannan hadisi ne mai tsawo yace na kasance wataran a wajen sa'id ibn jubair fa qala sai yace ayyukum ra'al kawkab alladhi qabda albariha waye daga cikin ku yaga tauraruwar da ta hado a jiya daddare albariha shine daddare fakultu sai na ce ana ni sun makultu sai na ce amma inni lam akun fi salatin amma fa ba wai ina cikin sallah bane naga ta faɗi ana gani da kyau ko kunjin da magabata suke kare kansu daga riya ba hadan ina ina ba ina cikin qiyamul layli bane naga abin ta faɗi a'a walakin ni ludirtu sai dai an sare ni ne shine alladu idan aka ce alladu abubuwa guda biyu ke yinsa imma ko nama ko kuma me ko kuma min hukun maciji ana gane da kyau ko yana an sare ni ne ba a gabe dai kuna mata sare shi ba ko maciji ya sare sa qala ce fa ma sana'ata sai ce masu to da kuna mata sare ka mi kai qultu nace irtaqaitu nayi makai na ruqiyya nayi makai na addu'a sai na tofa qala ce fa ma hamalaka ala zalika to me dalilin ka na yin ruqiyya me dalilin ka na yin ruƙuyya idan wani maciji ko abu ya sari jikinsa kun ga yadda sahabbai suke yadda magabata suke addini da mi da dalili ba da kaga wata bidiyo ba an ce ka tashi ka karanta kulhu wallahu kafa goma sha kaza ko ya razuku ya razuku kafa dubu kaza ka tashi kai ta wahala kana zuwa kana kana maimaitawa kuma ka zo kana aikin banza harare a cikin duhu wannan shine kenan yana duk abin da aka yi maka kasan meye dalilinsa meye dalilinsa za ka yau yaukin nan wata ta tura mini bidiyo namiji ne ya tura mini bidiyo ta wani wani mutum yana bayanin ga menene ma za a tashi a karanta na manta ma menene za a karantawa kawa kaza irin wannan abun za ka ga wajen yin su ma wahala ke da kwai wannan shine kenan adadin da ma da wuya ka iya tabbatar da kayi adadin wannan duka yana nuna dama abin da yake ba daga Allah bane zaka ga wahala wahala ce kawai a ciki ma abin da yake daga Allah da manzo Allah yake zaka gani a hili yake kara baya bukatar wani dogon turanci sai yace me dalilin ka da yasa kai wannan qultu nace hadithun haddathanahu ash-sha'bi dalili na shine wani hadisi da Imam ash-sha'bi ya gaya muna qala wa ma haddathakum me hadisin da ya gaya muku qultu na ce haddasana an burai da tabnin husayn ya ba mu labari cewa shi ma ya ba mu labarin cewa an karɓo daga burai da bin husayn annahu kala ya ce la ruqyata illa min ainin aw humatin husayn ya ce musu manzon Allah ya ce la ruqyata ba a yin ruqiyya illa min ainin sai idan dalilin gubar ido ce aw humatin ko kuma kambun baka za mu zo mu ga akwai babi na musamman akan al'ayin akan kambun baka ko gubar ido auhumatin auhuma ita ce dahi kenan min ainin sai dalilin gubar ido auhumatin ko kuma dalilin dahi ma'ana cizon cizon abu mai dahi qala yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a sai yace masa haqiqa ya kyautata wanda ya tsaya akan abin da ya ji ma'ana abin da yake nihi hadisin ba duka bane ya gaya muku amma dai ya kyautata tunda da ya gaya muku shi abin da ya sani bai muku karin wani abu wanda yake baya a ciki ba sai ce walakin haddathana ibnu abbasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amma dai kaji yanda asalin hadisin yake ibnu abbas ya ba mu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya ce uridat alayya al-umamu an gitto mini an bijiro mini da al'ummomi ma'ana an nuna mini al'ummomi fara'aitun nabiya wa ma'ahun rahatu sai na ga wani annabi tare da shi a alkiyama ya tashi mutum uku zuwa sama ne suka yi imani da shi rahatu shi ne abin da ya wuce uku bai kai goma ba uku zuwa tara kina annabi na sai daga wani annabi ya tashi wanda suka yi imani da shi ba su wuce mutum uku zuwa tara ba wannabiya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani da wani annabi shi kuma mutum guda ne imani da shi ko mutum biyu wannabiyu wa laysa ma'ahu ahadun da kuma wani annabi na gani shi kuma wanda ba ma wanda ya imani da shi haka ya tashi a ranar alkiyama yazo yayi ta wa'azi ta wa'azi har Allah ya dauke da shi mutane ba su yi imani da shi ba sai yace iz rufi ali sawadun azimun ina cikin wannan kalle-kalle sai aka nuno mini aka dago mini da wani baki mai girma na dandazon mutane fa zanantu annahum ummati sai nayi tsammanin wannan al'umma ta ce su ne ke da yawa haka fa qila li sai aka ce mini hada musa wa qaumuhu ai wannan annabi musa ne da mutanansa su ne ka gani da wannan yawan fa nazartu sai na ƙara dibawa fa idha sawadun azimun sai ga wani shi ma wani duhu na dandazon mutane masu yawa faƙila li sai aka ce mini hadihi ummatuka to wannan su ne al'ummarka wa ma'ahum sab'una alfan tare da su wayannan mutanen na al'ummarka akwai sab'una alfan akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna bi ghairi hisabin ba tare da hisabi ba wala azabin kun ba tare da an musu azaba ba Allah ka sa muna cikin su amin kaɗai ba ta isa ha na ya ce sun ma nahaba kun gani sai mazu Allah ya kyale su ya tai fadaka da manzilahu sai mazu Allah ya shiga gidansa faƙaɗan nasu fi ula'ika sai mutane suka rika kutsawa ana kai kawo ma'ana kowa na ta gayin ra'ayinsa game da waɗannan mutanen da aka ce za su shiga aljanna ba tare da mi ba hisabi ba da azaba sai kowa na ta ba da ra'ayinsa faƙwada ba'aduhum sai wasu daga cikin mutane suka ce fala'allahumul ladina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai yiwa waɗannan su ne wanda suka abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yawan sahabban manzon Allah ba su kai dubu saba'in ba sahabban manzon Allah wanda aka tabbatar da sahabbancin su ba su kai dubu saba'in ba wa qala ba'duhum wasu kuma suka ce fala'allahumul ladina wulidu fil islami mai yiwa su ne waɗanda aka aihuwa a cikin musulunci falam yi shirko billahi shay'an sai bu su taɓa yin shirka ga Allah ba wa zakaru a shiya sai suka ambaci abubuwa kowa na tahudin tashi kowa na tahudin tashi fa kharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya huto a wajen su fa akhbaru sai suka bashi labari game da me yake da suna gardamar da suke yi game da tattaunawar da suke yi faƙwada sai manzon Allah ya ce humul ladina la yastarquna su ne wa'anda ba sa nema a yi musu ruqiyya in ba su da lahiya wala yaktawuna kuma ba sa yin lalas an san lalas ah ɗan yara ba san lalas ba ko zaman ka san lalas ka gani ko kalmomin sai bacewa suke yi na san dai kai ba kawai ne ka san lalas a'a da kai dige ba ka san lalas ba kai ma to Malam Mubarak ba su isa ne shigo? Shi ne an bar yin shi, ni ya sharban ma da inga ana yin lalas. Allah shi ne, ha? Ba a yin shi yanzu ko? Abinda ake ma lalas shi ne kaman yawa sakiya da wuta. Ana gani da ke ku? Hasan sakiya da wuta? Kuma misali ka yi ciwo wuri ya ƙaba sai a samu wani karhe mai zahi ko a samu wani abu mai zahi ana aza ana daddannawa shi ne lalas tuwon kasa ma yana iya ɗaukar sunan lalas an san tuwon kasa ko shi ma ba sani ba ko? a shi tuwon kasa shi ma duka yana ɗaukar wannan kasa ce za a dafa ta ta yi zahi ba ci za a yi ba magani za a da ita kun ba baka za a aikaci ba a cikin kyalle za a sa ta a rika daddanna maka kuma akwai daɗi za ka ji sauƙi-sauƙi an maka shi wallan shi ne shi ne lalas kenan yanan wala ya tauna ba sa yin lalas wala ya tatayyaruna kuma ba sa yin canfi shi ma za mu zo akwai babu na musamman akan canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna za mu iya canfi akwai wata kalima wadda ba ita bude za su iya ganewa kai tsaye don kan mu wuce haka nan ba sa yin canfi abinda ake ce ma canfi shine ka azama kanka in abu kaza ya zo to abu kaza zai same ka ana gane da kyau ko kawai mutum ya ce aini da na ji dan hurki na na marmadi to akwai wani akwai wasu kuɗi da za su zo mini ana gane da kyau ko in ka aza abun haka ne to ka yi canfi wannan kuma lahi ne amma dai in ka ji hannun na marmadi kuma an yi daidai kuma marmadin ya zo ma'ana kudi suka shigo hannu to babu lahi ana gane da kyau ko kamar da nake cewa ni ma yana daga cikin al'adata akwai lokacin da nake dan idanuna suke dan mini marmadi to mafi yawanci in nayi irin wannan ba wai na dora bane haka dai naga abin tajriba yana yana dan kasancewa in nayi wannan to sai naga wani mutum wanda nake so kuma na jima ban ganshi ba ko wanda mu taba haduwa ba daga cikin wanda nake so muka haɗu haka shi ma ƙaiƙayin hannu in hannun dama ne ni zan samu in hannun hagum ne to wannan kuma defense ana gane da ke ko? yawwa kaga duka shi ma canfi ne ana gane da ke ko? wannan duka shi ne in dai har mutum bai sa a ran shi ba to ba laihi ba ne amma ka sa a ranka kai da kaga wannan haka ne ta kudurta kuma kai kayan imani da wannan wannan shine laihi amma abun kai baka kudurta ba amma dai haka ta kasancewa wannan kuma babu wani laihi akai domin wannan yana daga cikin abu abu na gaibi to shi kuma la ya'lamu al-ghaiba illallah gaibi babu wanda yake babu wanda yake da damar ya takamar sanin shi in ba Allah ba wannan shine kenan zamu ganshi a nan gaba akwai misalai da yawa akan shi wanda ake fadawa a ciki kuma ga Allah suke dogara فقام أكاشا سي أكاشا يتاشي بن محسن فقال سيتي يا رسول الله يا مأيكين الله أدعو الله أن يجعلني منهم كروكا من الله يسنياني أتكينسو فقال سيتي أنت منهم كي كنا دقا تكينسو فقال رسول فقال ثم قام سيتاشي ثم قام رجل آخر سي ولمتن يتاشي فقال سيتي أدعو الله أن يجعلني منهم يا من الله كسنياني كروكا من الله يسنياني دقا تكينسو إن متانا faƙala sai ce ka biha ukasha ukasha ya riga ka bari in taƙaita muku hadisin yadda hadisin yake shine wanzu Allah wata rai na zaune da sahabbansa sai ce masa ya ce musu an gitto mini an bijiro mini da tashin alƙiyama yadda za ta kasance sai aka nuno mini kowanne annabi da adadin mutanen da suka yi imani da shi sai na ga wani annabi bai wuce mutum uku zuwa tara ba suka yi imani da shi wani annabi wannan mutum ɗaya biyu ne ma suka yi imani da shi kai annabin da ma babu ma wanda ya imani da shi haka ya zo shi kaɗai ina nan sai aka nuno min da wasu shi dandazon jama'a sai ne tsammanin mutane ne sai aka ce ma'a mutanen annabi musa ne ana nan kuma sai aka ce sai na ga wani dandazon jama'a wanda ya yi wancan sai aka ce min to wannan su ne al'ummarka kuma a cikinsu akwai mutane dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba kai tsaye direct aljanna kai tsaye zuwa aljanna to anan sai sahabbai suka sai manzo Allah ya tayi kyale su sai sahabbai suka fara tunanin to su waye waɗannan mutum 70 kin za su shiga aljanna wasu suka ce a mai yiwa sahabban manzo Allah ne wasu suka ce a mai yiwa su ne wanda aka aihuwa a musulunci bu taba yin shirka ba kowa na bada ra'ayinsa manzo Allah na hutuwa su suka ga masa ga ga abinda ai suke tattaunawa sai ce musu ai waɗannan mutanen su ne waɗanda ba sa ruƙiya mana in ba su da lahiya ba sa cewa a yi musu ruƙiya a yi musu addu'a ana gane da kyau ko sannan kuma ba sa yin lalas ana gane da kyau ko sannan kuma ga Allah suke dogara ba sa yin canfi ko na ba sa yin canfi sannan kuma ga Allah ga Allah suke dogara wannan kalimar ta ga Allah suke dogara ita ce ta haɗe abin gaba ɗaya abinda ake so a gayi su tawakkali ne suke na kai tsaye dogaro ga Allah ana gane da kyau ko shine abinda ake so nan kama an bada misalai ne na abubuwan da na daga cikin abubuwan da yake na misali na tawakkalin da suke yi ana gane da ke ku wannan hadisin akwai matsaloli da yawa na fahimta a ciki ana gane da ke ku akwai wani dan uwanmu ana daga cikin harko-harkon karatu ana gane da ke ku kasan dama sabin shiga karatu musamman inda ba a yi karatun ba yanzu ne ake karatun a baya an sheke aya yanzu yanzu an tuba to za ka gaba wanda shi doka addini da zahi kamar irinsu yanzu da ya karanta wannan hadisin shi kenan yanzu in bai da lahiya bai zuwa likita to yanzu matsalan ma har ya kai haɗiyansa in ba su da lahiya bai kai su likita mata shi in ba ta da lahiya bai kai ta likita shi a mu ba mu magani ana gan da ke ku to da ya ce ni ba ni magani amma su wa'ance ina su ina ai dole sai da niyya ko to su sun yi niyya to wannan shine kenan wannan hadisi na bukatan bayani mai kyau wanda zamu ganshi a cikin fihi masail ana gane da kyau ko dan in baka fahimci wannan hadisin ba sai ka ka zamna masassara ta kashe ka ana gane da kyau ko wannan shine kenan fihi masail a cikin wannan akwai masaloli al'ula na farko ma'rifatu maratibin nasi fi tauhid sanin matakan mutane a tauhidi mutane dangane tauhidi mataki uku ne akwai manyan hulunar janna bila hisabin wala azabin wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba manyan hulunar jannata ba'adul hisab su ne wanda za su shiga aljanna amma bayan an musu hisabi na uku su ne manyan hulunar jannata ba'adul azab su ne wanda za su shiga aljanna bayan an musu azaba da mi da wuta amma dai karshen ta dai gaba ɗayan za su shiga ina aljanna amma masu mi masu tauhidi ana ganin da ke ku ashe wannan sai na tauhidin ma mataki mataki ne tauhidin wane ba ɗaya yake da na wane ba ana ganin da ke ku in ka ji ana wane to ba banza ba wannan shine kenan asaniyatu na biyu ma ma'ana tahqiqihi mun samu ma'anan haƙaƙa tauhidi ma'anan tabbatar da tauhidi shine kada a yi shirka asalisa na uku sana'uhu subhanahu ala ibrahim yabon da Allah ya annabi ibrahim bi kaunihi lam yakun minal mushrikin da kasancewarsa bai kasance daga cikin mushrikai ba arabi'a na hudu sana'uhu ala sadatil awliya yabon da Allah yayi ga sadatul awliya sune shugabannin waliyai ana shugabannin waliyai ko shugabanni waliyai bi salamatihim min ash-shirk dan saboda kukutar su daga shirka abinda yake nuni ishara ce zuwa waladina yake da suna waladina waladina hum bi rabbihim la yushrikun ko ayat da aka wuta biyu daga cikin sifar mutanen kirki ba sa shirka da Allah kenan yabo ne na Allah ya musu dan sun kukuta daga shirka al-khamisa na biyar kaunu tarkin ruqyati wal kayy min tahqiq at-tauhid kasancewar barin ruƙiya da kuma lalas yana daga cikin tabbatar da tauhidi akwai bambanci tsakanin ruƙiya da addu'a ana gane da kyau ko amma dukkaninsu asali addu'a ne bambanci ruƙiya ita addu'a ce wadda ake yi lokacin da ake tattare da wani rishin lahiya da wani ciwo yanzu misali in mace aljini bige ta me ake cewa addu'a za a ce za a kai ta wurin malam ya mata me zai mata ruqiyya ita ma addu'a ce da bai karanta alqur'ani ba addu'a kawai ya karanta as'alullahi alazim rabbal arshil azim an yashfiyaka in ka isko mara lahiya kai masa za a ce ka masa ruqiyya amma mun fahimci mutanen mu sun aza ruqiyya kawai na aljannu ne ba sai aljannu kawai ake ma ruqiyya hatta addu'ar da zaka ma marasa lahiya ita ma mece ce ruqiyya ce to wannan shi shine ruqiyya amma ita kuma addu'a ana yin ta a kowane lokaci a cikin yalwa da cikin me da cikin me da cikin rishin yalwa wannan ke nashi mun ce tsakanin rukuyya da mi da da addu'a amma asalin su dukkanin su menene addu'a ne as-sadisa na uku kaunul jami'i li tilka al-qisali huwa at-tawakkul kasancewa abun da yake tattara maka wa'annan abubuwan gaba ɗai shine tawakkali domin ai dama na ce muku asalin dai abinda ake so ake su ne masu mi masu tawakkali kenan abinda zai haɗe maka wa'annan abubuwan da aka faɗi na ba su kaza ba su kaza shine tawakkali asabi'a na bakwai umqu ilmi sahaba zurmi ilimin sahabbai lima'rifatihim da sanin su na cewa annahum lam yanalu zalika kan cewa ba za su samu wannan ba illa bi amalin sai da aiki ma'ana yana nuna muna sahabbai sun san da duk falalar da aka ce za a ma mutum ka za a ma mutum ita sai aikin sa ne zai mi zai ba shi wannan falalar shi yasa da aka ce akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba su yi tsammanin ba su sa kansu ba akan ceton su ne za a yi ko kuma a kwasa su ne za a sa su aljanna sai suka fara tunanin to aikin me suke wanda yake wanda zai kai su ame wannan falakinan sai ya nuna su duk falalar da suka ji an ba da labari to sun san da ba abin da yake baka ita in ba me ba in ba aiki ba in ba aiki ba kina aikin ka shine zai hidde kai wa masu girma ba tunanin wani ya cece ka ba ko abin da ya kama da haka ka dage ka yi aiki mu kuma addini muka ce aiki muke nihi a ibada wannan shine kenan shine wani mai hikima yake cewa bi qadril kaddi tu'ta ma tarumu wa man talaba al-ula laylan yaqumu wa ayyama al-hadathati fa'tamimha على إن الحداثة لا تدوم دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهواني قالت ديدي غرغدن وحالة دكشا ديدي غرغدن matsayin da zaka samu a wajen wa a wajen Allah yace kana son ka samu matsayi a wajen Allah amma kuma daddare kai ta share kwana sai sahiya ka tashi kai sallar asuba ce ai ka san ƙarya kake ko yace in baka shawara yace samartaka ka lokacin da kake jan cikin ƙarhinka kai amfani da wannan damar kahin me yazo maka kamin tsuhuwa yazo maka inda ko kana su kai karatun bai inda ko kana su ka karantar kin bai amma in kai amfani da matasan takarka a lokacin sai ya kasance lokacin da rishin ƙarhin zai zuwa an dai yi tarbe ko wannan shine kenan an yi tarbe ma'ana an tana da abin da zai wadatar wannan shine kenan Allah muke so ke ba mu iko ayyuka na alkhairi as-samina na takwas hirsuhum ala alkhair kwadayin sahabbai game da alkhairi ta yanda kowa yake cewa a roƙa min Allah ya shiga a ciki at-tasi'a na tara fadilatu hadhihi al-umma wannan hadisin yana nuna muna falalar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamiyya a wajen yawa wal kaifiya da kuma yanda suke mun ji yawan su yanda suke kuma shine ba sa me ba sa shirka da Allah al'ashira na goma fadilatu ashabi Musa wannan yana da muna falalar sahabban Musa ya nuna shi ma annabi Musa yana da mabiya masu yawa ko wanda kuma kamar wannan yana iya nuna cewa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabin da yake da mabiya kamar wa kamar annabi Musa alaihi salam الحادية عشرة عرض الأمم عليه إذا أكت الأمر النبي موسى kada ku yi tsammanin yahuda yanzu suna cikewa in aka ce al'ummar annabi musa su ne waɗanda suka bi annabi musa lokacin yake raye ana gane da kyau ku kamin a turo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bayan turowar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani sauran mabiyan annabi musa ko ka ce kai mabiyan annabi Musa ne ƙarya kake yi shi yasa wata ran Umar ya dauko littafin at-Taura yana karanta yana mamaki ka amma littafin ga akwai hikima ya manzo Allah ka ji magana kaza yana ta hadawa yana dago kai ashe manzo Allah ransa ya bace game da wannan abin da yake ga Qur'ani gaban ka kana dibin wanga sai manzo Allah ya ce masa na rantsi wallazi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa kai da annabi musa ma kan karan kansa yana raye da ba abin da zai isar sa in ba ya bi ne ba da ko shi ba zai bi attauran ba me zai bi alkur'ani zai bi domin shine littafi na me na ƙarshe ana gane da kyau ko wannan shine kenan aha sai malam yace a as-salisata as-saniyata ashara ko ko alhadiyata ashara na goma sha ɗaya ardul umami alaihi alaihi salam gittu al'ummomi da aka ma manzon Allah ma'ana a manzon Allah an nuna masa al'ummomi ga yadda za su tashi a ranar me a ranar alkiyama suranta ma manzon Allah aka yi wannan waɗanda da kuma muhimmanci da darajar manzon Allah a wajen Allah madaukaki asaniyata ashara na goma sha biyu anna kulla ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiha kasancewar kowace al'umma ana tada ta ita kadai tare da annabinta kowace al'umma tare da annabinta za a tayar da ita wanda ba su yi imani da annabi ba su kadai za a tadawa can me yake da suna su ta gararan ba tunda ba su bi kowa ba kenan babu wanda za su tashi bayansa ba su da jagora in ba irin su fir'auna ba da su hamana da su abu jahal ko wannan shi ne ke alhamisata ashara na goma sha biyar rabi'ata ashara asalisata ashara na goma sha uku qillatu man istajaba lil anbiya karancin waɗanda suka karba ma annabawa ma'ana wannan yana wanda suka karba ma annabawa kadan ne in aka kwatanta su da wanda ba su mi ba ba su karba ma annabawa ba arabi'ata ashara na goma sha hudu anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu kasancewar duk annabin da babu wanda ya bisa zai zo shi kadai ba tare da kowa ba alkhamisata ashara na goma sha biyar samaratu hadha ilmi wannan darasin ya nuna muna samaratu hadha ilmi muhimmancin wannan ilimin wa huwa adamu liqtirari bil kasra shine rishin ruduwa da yawa wa adamu zuhdi fil qilla da kuma rishin da kuma rishin da kuma rishin kin karanci abinda ake nihi shine abinda yake nihi mala shine anan shine la yu'rafu al-haqqu bil kasrati wala bil qilla ita gaskiya ba da karancin mutane ake gane ta ba da kuma me da kuma yawancin su ana gane da shi abinda yake nuna muna kenan dan an ce mutum bai da mabiya ba shi yake nuna ba akan me yake ba ba akan gaskiya ke kuma dan an ce yana da mabiya masu yawa ba shi yake nuna ba akan me yake ba ba akan gaskiya yake ba ana gane da kyau ko domin ya an ce karanci ne kenan sai a ce wancan annabawan kenan ba akan gaskiya ke sa ba samu kowa ba ya an ce a ai rishin yawa ne to gashi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa al'ummar annabi Musa suna da yawa wannan kenan sai ke nuna muna a ko da yaushe kai gaskiya zaka bi ba yawa ba ko me ba yawa ba ko karanci misali kahurai da musulmai waye yawa ha mun kahurai sun yawa kahurai sun yawa idan ka zo a cikin musuluncin ma yan bid'a da yan sunna su suka yi yawa ha bid'a sun yi yawa mana yan bid'a sun yi yawa ana gane da kyau ko to in ma an ce yan sunnan sun yi yawa wannan ba shi ke nuna ba me yan sunnan ba su ne akan gaskiya ba wannan shine kenan yanzu misali idan ka doka a duniyance ana raba duniya ana raba musulmai tsakanin shi'a da sunna ce shi'it sunnit tura su ne suke wanga rabe-raben kun ba don kumi suka yi shi ba don su nuna darajar 'yan shi'a in ba shi ba ina 'yan shi'a suka wai har raba su a ce wai musulmai tsakanin 'yan shi'a ne da 'yan mai da suna tun akwai wanda suka yi 'yan shi'a hatsari misali 'yan kala kato 'yan kala kato sun yi 'yan shi'a hatsari wannan shi ne kenan su su yan kalakata to ka gani a eh a wajen a wajen turawa ba a wajen turawa ana gane da kyau ko to yan shi'a da yan sunna in mun tayi akan rabe-raben da suka yi suwa suka yi yawa a yan sunna sun yi yawa akan raben akan raba da suka yi yan sunna sun yi yawa to ka kuma wannan ba shi ke nuna ba a yan shi'an su ne akan gaskiya don suna me don suna yan kadan in ka ɗauka misali a cikin sufaye a cikin ɗariƙa akwai 'yan faida akwai 'yan haƙiƙa da 'yan faida da 'yan haƙiƙa 'yan faida sun yi 'yan haƙiƙa dama da 'yan faida da 'yan haƙiƙa su ne da kowa Allah ne da su da 'yan haƙiƙa da su da 'yan faida wahi yawa 'yan faida sun yawa 'yan haƙiƙa 'yan kaɗan ne amma kuma tare da wannan bai sa su kasance ba mai su ne masu gaskiya ma'ana misalin da na kawo nan ba wai don wani abin don in nuna muna cewa ba a gane gaskiya ta hanyar yawa ko me ko karanci ko karanci ana gane gaskiya ne ta hanyar hujjoji da dalilai wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam as-sadisata ashara na goma sha shidda ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-ayn wal-huma saukin da aka yi game da yin ruqiyya dalilin cuta ko kuma yin ruƙiya dalilin al'ain shine gubar ido walhuma da kuma dahi idan aka ce gubar ido cututtuka da yawa suna shiga a ciki masassara tana shiga cikin gubar ido domin abin da ake ma gubar ido shine za mu ban su mu tsawaita bayani akai domin akwai babu na musamman akai shine mutumin da in ya ga abu ya birge sa ya yabe sa to sai ya sai ya lalace ko sai wata na ƙasa ta same sa to komai yana iya faruwa yana iya mutumin ya rishin lafiya ko ya ta ciwon kai misali ko ya ta ciwon idanu to duka kun ga wannan kenan yana yana nuna mana kenan cututtuka ma duka sun shiga a cikin me al'ainu gubar idon nan da aka faɗi ana gane da kyau ko mutuwa ma yana kai ga mutuwa yana kai ga mutuwa akwai hadisin da zamu karanta wanda yake nuna mafi yawancin ma masu mutuwa ya aka bincika da ƙarshe sai ka samu akwai al'ainu a ciki yace as-sadisata ashara as-sabi'ata ashara na goma sha bakwai umqu ilmi salafi zurhin ilimin magabata li qawlihi domin faɗin sakad ahsana manintaha ila ma sami'a haƙiƙa ya kyauta wanda ya tsaya akan abun da ya ji walakin kaza wa kaza sai dai kaza da kaza fa'ulima annal hadith al-awwal la yukhalifu thani sai aka gane da cewa hadisin farkon bai yi ba bai saba ma da bambancin kawai shi wancan takaitawa ne shi kuma wannan yami ya gayi abu ya fede biri daga kai har wutsiya الثامنة عشرة نقوم شاتكوس بعد السلف نيسانت المقباتا عن مدح الإنسان جمدا يبند متانيزا سيموس معنى سلف سنة قدم أيبيرسو بما ليس فيه دا أبن باسنا أنا قاية لكيوكو kada ka rika son a yabe ka kuma yabon ma har ya kai ga a yabe ka da abin da ba ka da son yabo yana daga cikin abin da yake jawo rushewar abu domin son yabo kamar son riya ne in an yabe ka baka nema ba wannan tilka ajilu uqba tilka ajilu ajilu bushra mu'min ya tabbata a hadisi da wanzu Allah ya ma mutane wa'azi akan riya sai wanzu Allah ya ce sai wani daga cikin sahabbai ya manzo Allah to watar muna yin alkhairi sai mutane su ta yaba mutu irin wannan hashimariya ne sai manzo Allah ya ce a'a ai wannan wata bushara ce ake ma mutun nan tun nan duniya domin in mutunan kirki ne ya yabe ka ana gane da kyau ko to alama ce ta kai ma menene mutunan kirki ne to ne kamar ana maka bushara ne mutunan kirki ne shine abin da kenan dai shi yaban da ake zargi shine yaban da aka wuce gona da iri ko kuma mutum shi kai shi ya nemi amin ya nemi ayabinsa ko ya rika son ayabinsa ko dalilin yabansa da ake rudu da wannan shi yasa idan aka yabe ka a mekil suna daga cikin asar abin da ya nuna magabata sun kasance in aka yabe su yabo wanda yake ko daidai ne ko ya wuce gona da iri suna cewa Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun waj'alna khairan mimma yazunnun ya Allah in sun wuce gona da iri a wajen yabonmu kada ka kama mu da wannan abu don ba mu muka ce su yi ba ana gane da kyau ko karambanin ɗan akuya ne ya kai su ana gane da kyau ko sannan kuma in ma sun yabe mu da abin da muke da to ka sanya mu kasance mafi alkhairin abin da suka yabe mu akai wannan haka ake cewa za ga so da wani malami ana yabon su sai ga yana motsa baki motsa bakin nan da yake ba dariya mace yake in dai malami ne wanda yake na sunna me yake yi wannan abu ake yake maimaitawa wannan shi ne kira idan yana da kyau mutum ya riƙe wannan addu'ar a tashi a ta'ashara na goma sha tara ƙauluhu faɗinsa an ta minhum da manzan Allah ya ce kai kana daga cikinsu alamun min alamin nubuwa ana gane da kyau ko wata alama ce shi ne alam wata alama ce daga cikin alamomi na me na annabta misali drapo me ake ce masa larabci al'alam alama ana ganin saboda alama ce ramzi ne haka ita ma ayat su ma duka alamomi ne misalin cewa ayatu sa'a ko kuma ayatu kaza ayatu kaza aya kaza alama kaza wadda take nuna an kai karshen kaza na'am kenan wannan yana me yasa yace yana daga cikin alama ta annabta domin wannan abu ne na me na gaibi shi kuma gaibi babu wanda ya sansa sai wa sai Allah illa manir tada min rasulin sai wanda Allah ya so ya sanar da shi kenan manzon Allah Allah ne ya sanar da shi wa kasha yana me yana daga ciki ba wai kawai haka ne manzon Allah ya ce a kana daga cikin su ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan al-20 na 20 fadilatu ukasha wannan yana nuna muna falalar ukasha shine sahabin da wanda yace ya manzon Allah ka roƙan mini in kasance daga me daga cikin su sai manzon Allah yace ai kana ma daga cikin su falalar ukasha ukasha yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahararru wanda har manzon Allah ya rasu suna raye kuma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kokari sosai wajen yada musulunci ya shahara da jarumta shine in yana yaki ana gane da kyau ko to dama takobi biyu ne aji in aka fara da guda sai takobin ya kare sai ya zaro guda in shi ma ya kare sai wani ya tullo masa sai ya rike ta yi ma'ana shi ba shi ke gajiya ba bi ke gajiya takobin ke gajiya ana gane da kyau ko in ga jarumai ga imani kuma ga ƙarhi kuma ga ilimi wannan shine kenan kenan wannan yana falalar okasha domin tun a yanzu shi tun a wannan lokacin ya san shi ɗan menene dan aljanna bambancin shi da al'ashratul mubashshiruna shine su a wuri guda aka zano su kuma aka ce su ɗan aljanna ne shi kuma wannan an ce yana daga cikin su waɗannan mutanen shi yasa ba a sashi daga cikin al'ashratul mubashshiruna bil janna dan ba a cikin zane yake ba kuma munasaba ce ta kawo ya shiga aka gai ba a ce mishi ba ana maka bushara kai dan aljanna ko kuma kai dan aljanna alhadiyatu wal 20 na 11 isti'malul ma'arid aiki da al ma'arid abinda ake cewa al ma'arid shine jirwaye mai kamar wanka an san jirwaye mai kamar wanka shine ma'anan ka faɗi wata magana mai halshen damo ana gane da kyau ko amma in ka faɗi maganar kai abin da kake nuni daban abin da mutane za su fahimta daban shi ne ake ce ma al-ma'arif da hausa ne za a iya ce masa a bar shi dai akan jirwaye mai kama da wankakin akwai misali akan wannan shi ne a cikin wannan hadisi a a habaici shi kullum wajen aibi ne yake zuwa ana gane ke ko kuma shi yawanci wajen gigara ne ko da gutsiri tsoma nan ne habaici ke zuwa a e kaman tauriya e kusan kaman tauriya ke abin balaga ana gane da ke ku to jirwaye ai aka ce jirwaye mai kama da wanka shi ya kumshe komi yana shiga a cikin alkhairi yana shiga a cikin me domin nan abin da ake ni da jirwaye mai kamar wanka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masa sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka neman wannan manzo Allah ba ya faɗi wannan bane da nuhin cewa bayan ukasha babu wani ana gane da ke ku domin shi abinda zai nuna abinda shi zai fahimta a kenan bayan ukasha ba wanda zai roko a sashi a ciki alhali shi ma ukashan ba roƙon bane ya sashi ciki me ya sashi a ciki aikin sa ne ya sashi a ciki shine ma'anar jirwaye mai kaman wankan da manzo Allah ya amfani da shi akwai misalai da na na jirwaye mai kaman wanka yana daga cikin ma akwalikin Imran bin Hussein da Umar bin Khattab suke cewa wa inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib ma'ana a cikin shirwaye mai kamar wanka akwai tseratarwa daga akwai tserata daga ƙarya idan baka so kai ƙarya kuma baka so ka faɗi maganar ƙarara ana ganin da ko shike dan sai kai amfani da shirwaye mai kamar wanka ban san ko ana ganin da kyau ba wannan shine kenan na taɓa ba da misalin na ɗaya daga cikin magabata ina tsammani imamu shafi'i ne ko wanne ne khalifan lokacin yana son zama tare da shi shi kuma baya son zama a fada domin daga cikin ɗabi'ar magabata ba su son mu'amala ta ƙudda-ƙudda da masu mulki don cikin sauƙi ne kayi son rai to sarkin yana son zama da shi sai wata ran sarkin ya tura da a kirawo masa ya ce ina so yau malam shafi'i ina so yau a ce kana a cikin fada muhammadu tashi daga fada sai ya ce masa to sarki ba matsala amma yanzu ina son a bani dama zan ta yi in komo ana gane da kyau ko sai imamu shafi'i ya tahi can marice fara za ta tashi sai sarki ya waiga ga bai ga imamu shafi'i ba yace shafi'i ya ce muna zai komowa kuma kaga bai komo ba aje a tambayin muna shi ya aka ya muna alƙawalin zai komo kun bai komo ba ana gane dake ko sai da aka zo aka tambayi imamu shafi'i sai yace a ce ma sarki na komo bai dai ganne bane da aka zo aka ce masa ya kuma ya ce ya aka yi banganka ba ai ina lure inda ka zo da na gani sai ya ce in sarki bai yadda bai tambayi ba fade da yake bakin kofa in ban komo ba sai aka tambayi ba fade sai ce eh haka ne ya komo amma kuma koma ya yi bayan ya komo ana gane da kyau ko a shi imamu shafi'i ya yi lokacin da ya tafi sai ya bar takalminsa guda ya ɗauki takalmi guda bai sa shi ba sai ya ɗauki takalmin guda ya tafi sai da ya tafi ya huta sai ya ƙara komowa sai ya ɗauki takalmin guda sai ya tafi ya tafi ya komo ko bai komo ba ya komo wannan to shi ne ba a nan shirwaye mai kamar wanka ya komo amma ba irin waccan komo ba da ai da bin mice ce duk komowa ce yanzu kun ga yayi ƙarya ko bai ba bai ƙarya ba ai tun da ya ne ya komo wannan shi ake cewa al-ma'arid isti'mal al-ma'arid shine wa inna fil ma'arid lamanduhatun wa al-kadhib wannan za a yi masa dubara dubara a cikin a cikin magana na as-saniyatu wal 20 na goma sha biyu husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam kyaukyawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake da kyaukyawan ɗabi'un manzon Allah domin kun ga da wannan mutum ne ce ya manzon Allah ka roƙa mini Allah ne ma in shiga da ciki bai ce masa baka daga cikin su baka daga cikin su kun ga sai faɗa mishi magana mai ni mai sauki wadda ba zai tasirantu ba akan ta ukasha ya riga ka magana ce wadda take a cikin duhu kun ba ta nuna aibi amma da ya ce a wane kai ai wutsiyar raƙumi ta yi ma yaro nisa alagar da kyau bai ce masa haka ba wannan shi ne kinan kyaukyawa ma'ana yadda maza Allah yake faɗa mutane magana mai ne magana mai kyau adama Allah ce wa kurulin nasi husna ku faɗa mutane magana mai kyau wannan shi ne kinan ko baka iya ma mutum abu in ka faɗa masa magana mai kyau abu ne mai kyau wannan shi ne kenan nan ya kamata mu tsaya don saboda a sati mai zuwa mu tashi a babi akwai wata magana wadda ban mu walwale ba shine an ce waɗannan mutanen ba sa ni har yanzu mu yi magana da gangan na yi ta zo sai karshe nake so abin ga daga cikin wannan mutanen aka ce ba sa ba sa mi ba sa a ba ba sa ruqiya ba ba sa neman a yi musu ruqiya yawwa kenan sai ya nuna sumi suna yi ba sa neman dai a yi musu ne ana gane da kyau wannan shine kenan malamai da suka fassara wannan hadisin akwai riwaya ta zo la yarquna ba sa yin ruqya to inda riwayar ta inganta da shi ke nuna ba sa yi makansu domin a tsammaninka na gaba gaba a cikin waɗannan mutanen waye a tsammaninka a duniya mutanen da aka ce guda dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da azaba da hisabi ba a ganinka ba tare da hisabi da azaba ba za su shiga aljanna a ganinka na gaba-gaba wane ne wane ne manzo Allah ku ce min manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban ko to shi kansa yana ma kansa addu'a in bai da ni in bai da ni bai da lahiya manzo Allah in bai da lahiya yana ma kansa addu'a sai dai bai cewa ne ayi masa amma a wajen rashin lahiya amma addu'a ta gama gari mazala ne na ma'aisa ya zo a asar wanda akwai magana akan asar wasu malamai sai inganta shi umar zai tahiya a wajen aikin hajji a wajen umara ya zo yana neman izinin manzan Allah akan yana so ya je umara sai manzan Allah ya ce masa ba matsala la tansana fi du'a'ika ya ukhayya sai manzan Allah ya ce masa kada ka manta da mu a cikin addu'aka ya kai umar umar ya ce ba a taba faɗa mishi magana da ta birge sa bai ji daɗin takawar mai kamar wannan magana har manzon Allah ne neman ya masa me ya masa me ya masa addu'a kun ga wannan zai manta mana tsakanin addu'a da ruqiyya tunda nan addu'a ce ta gama gari wannan shine kenan a takaice dai ba wai yana nuna ba ba su ba su yi ma kansu a'a ba sa neman amin ayi musu ko shi ruqiyya aka ce in ba su da lahiya amma irin wannan bukata ka ce wani a samu a cikin addu'a wannan duka ba wani lahi bane a takaice da abin da ake so shine tawakkali a samu cikakken tawakkali cikakken tawakkali yana sa mutum ya kasance daga cikin mi daga cikin mi daga cikin wa'annan kuma na alaikum salam lalas shaushawa ba a sanya ta a cikin lalas kai tsaye to amma da yake shaushawan akwai da yawa wadda in an yi ana dan ana yin tuwon ƙasa a kai kinai an yi wannan za ta yi ɗaukar ita ma a ci za ta yi shiga a cikin mi za ta yi shiga a cikin lalas ana gane da kyau ku kina akwai lokacin da za ta yi shiga a cikin lalas wata ran sai ma an yi lalas kin sannan ake yin mi sannan ake yin shaushawa wannan shi ne kenan na a takaicin wa masu girma wannan hadishin kada ku rudu da shi ka ce in baka da lahiya ba za ka nemi magani ba kuma ka san ba za ka iya ba domin kada a zo a wajen bidarki ba a tono rama ka ce tawakkali za ka in baka da lahiya ba za ka nemi magani ba don ka shiga cikin wa'annan kuma ka zo kuma ka yi ta mutane ihu duk wanda ya zo ba wallahi ba ne da lahiya ba a sa haka nan ba a san mutum da raki ana gane da kyau ko in dogaran za ka yi kai na gaba ne in za ka shan giya ka sha ta dubu to mu sai mu ce in za ka sha madara ka sha ta dubu ka san kana iyawa wannan shi ne kenan na aha jazakumullahu khairan in mutun ya maka kai baka ce ya maka ba wannan shi ma an yi shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace lokacin da manzon Allah ya yi rishin lahiya ita ke ita ke kama hannuwansa ta daga hannuwansa sai sai ta karanta qul huwallahu da falaki da nas ta tofa a cikin hannuwansa sai ta shafa a jikinsa waye ruqya Aisha ta yi ruqya tace abin da take sa hannuwansa ba hannuwanta take sa ba dan hannuwan shi sun hinata ne albarka kenan sai nuna in baka nema a baka mutum shi ya maka cikin son ransa wannan kun babu laifi ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala alam wa alaikum salam eh mhm mm wannan shi ma ruqiyya ne ana gane da kyau ko shi ma kuma yana babu laifi a kansa a kawo ruwa sai a tofa ma mutum addu'a a ciki a bashi ya sha ko yi wani amfani shi ma ya tabbata manzon Allah ya yi haka a ko shi nema a mishi a'a ai shi asali ba wai lagi bane ka nema kamar wai in kana so ka shiga cikin waɗannan mutanen kada ka nema a maka ana ganin da ke ku ba lagi bane wa ka ce a maka addu'a don baka lahiya ko ka ce a maka ruqiyya abinda ake so a nuna mana ba wai lagi bane shi yasa ana in ku ga lura a cikin fihi masail mi malan yace ku duba jawazu ina ne wurin ma yawa yace ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-ayn wal-humma ya ce wannan yana nuna muna ashe ya halatta mutum ya yi amma sai dai in yana so shiga a cikin wancan mutum dubu saba'in kin nan alaga da kyau ko to shi a gare shi haramun ne ko a gare shi kenan a gare shi kenan in yana so shiga a cikin amma in ba shi ba ya halatta wanda ya halatta a yi maka ruqiyya ko kuma ka nema a yi wanda shi ne kenan ya halatta amma in kana so ka shiga cikin wayancan to dole fa sai sai an jure ma wahala ko wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam a nan ya kamata mu dakata kenan babban dai abin da ya kamata mu samu a cikin wannan darasin shine mu kasance masu dogaro gawa ya Allah madaukakin sarki kuma mu yi daidai gwargwadon iyawan ana gane da kyau ko wannan shine kenan fattaqullaha mastata'tu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah